sosai a taya shi da addu'a kuma a ci gaba da kulawa da zuwa ana ɗaukar karatu malam yayanmu ne a fagen da'awa yayanmu ne fagen ilimi kuma malaminmu ne amma duk da haka a matsayinmu na ƙannunsa almajiransa yana girmama mu yana sharrafa mu yana ɗora mu bisa kujerarsa to wannan ya nuna wani abu ya nuna wato yalwa na ƙirji na malam da kuma buɗe ƙofa a kan a zo a yi da'awa wanda wannan ba kowane malami ba ne allah yake azurta shi da irin wannan baiwa allah ya saka mishi da alkhairi kuma dukkan abubuwan da ya yi da wanda yake cikin yi da wanda zai a nan gaba allah ya sa sakamakon sa kilin aljanna allah ya albarkaci bayansa abin da zai magana akan shi a gurguje zan yi magana akan wani hadisi ne guda ɗaya hadisin yana cikin arba'una hadisi hadisi na 29 hadisin mu'azu dan jabal wannan hadisin ya tattara duk abin da kake bukata a rayuwarka al-imamun nawawi arba'una hadis hadisai ne arba'in guda arba'in da biyu sai ce arba'una hadis a cikin hadisan annabi ya zano ya zaƙulo ya tace ya zaƙo hadisai arba'in da biyu wanda kowane hadisi wani kimshiƙi ne cikin harkar addini wannan hadisin na ashirin da tara malamai sun yi magana a kan shi cewa ya haɗa duk abin da addini ya kusa idan mutum ya yi aiki da wannan hadisi insha Allah zai samu aljanna Allah akbar dama me yayi gurin mai ibada aljanna ko to wannan hadisin yana nuna maka hanyar da zaka shiga aljanna wannan hadisin kadai ya isa ka shiga aljanna da ce al'umma gaba ɗayan da za ta zo ta rungumi wannan hadisi karatu da aiki to da za ta shiga aljanna kuma za a zauna lafiya da kowa zai kwana baya jin haushin kowa da kowa zai gama da uwansa ba tare da na jin wani abu a ransa wannan hadisin kadai mu'azu dan jabal ɗaya daga cikin manya-manyan sabon annabi muhammadu a.s. wanda ya musulunta yana da shekara goma sha takwas kuma daga badar har zuwa ƙarshen yakin da annabi ya je ya tafi tare da shi ya halarci dukkan yaƙi da aka yi kuma mu'azu ɗan jabal malamin fikihu ne makarancin alkur'ani ne malamin hadisi ne annabi muhammadu yake cewa ku karbi hadisi daga wurin mutane ku karbi alqur'ani daga wurin mutane guda hudu ya zano yace akwai mu'azu dan jabal akwai ubay bin ka'ab da sauran wanda annabi ya zano cikin wannan hadisi mu'azu dan jabal annabi da kansa saboda fiqihunsa ya tura shi yaman kuma wurin da ya tura shi wuri ne na mutanen da sun yi fice cikin ilimi amma cikin sahabbai duka annabi sai ya zaɓi mu'azu sai ya aika shi kuma kayan ya aika shi sai da ya mai tambayoyi ya ce da mi za ka yi hukunci ya ce ahkumu bi kitabillah ya ce idan babu aya fa ya ce bi sunnati rasulillah ya ce idan babu ya ce aji ta hidu ra'ayi mu'azu annabi yana jinjina masa sosai annabi muhammadu yana jinjina wa mu'azu sosai kuma annabi da ya aika shi ya ce mishi innaka ta'ati qauman min ahli kitabi kenan mutane ne masu ilimi ahli kitabi amma annabi sai ya aika mu'azu ya ce ka je ka karantar da su kaga wannan ya nuna maka falalan wa falalan mu'azu bangaren ilimi da fiqihu da kuma falala to mu'azu wata yama annabi wata tambaya wanda wannan tambayar sai nuna ma irin tarbiyyar zaɓai da kuma irin manufarsu kuma wannan tambayar ba wanda ya isa ya ba da amsanta sai wanda ake mawaye Allah akbar eh in ba ana maka wahayi ba baka isa ka bada amsa wannan tambaya ba mm shi yasa yace ma manzon Allah qultu ya rasulullah ko qultu ya nabiyullah nace ya ma'aikin Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni minan nar ya ma'aikin Allah ka bani labari ka faɗa mini wani aiki wanda idan na aikata zai sa ni aljanna kuma zan rabu da wuta annabi sai ya ce laqad sa'alta an azim ya kai mu'azu lalle kayi tambaya akan abu mai girma yace amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi mm amma wannan tambayar taka abu ne mai sauki akan wanda Allah ya sauwaka mishi duba mu'azu bai bai tambayi annabi ba akan ya mishi addu'a ya samu kuɗi ko kasuwanci ta bunƙasa ko duniya ta yi kyau ko rayuwa ta yi daɗi a shi abin da ya tambayi annabi ya faɗa mishi aikin da in ya aikata zai shiga aljanna kuma zai rabu da wuta sikina kuma dama Allah yake faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al- wa udkhila jannata faqad faz Allah duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka sa shi aljanna ya samu rabo mm annabi da kanshi me yace ma wani yaro yace haula halu dandino mm mu ma duk addu'ar da kaga muna yi safe da yamma mu zauna a masallaci bayan sallar asuba ba ma tashi sai rana ta kullo tukun mu tashi mu yi addu'a mu yi sallah yace duk abin da kaga muna yi mu ma cewa muke Allah ka samu aljanna ka raba mu da wuta das
domin duk abin da za ka samu a duniya in dai ba ka shiga aljanna to ka yi asara duk abin da ka rasa a duniya in ka shiga aljanna to ka ci nasara kuma wannan ita ce tarbiyya da ruhi wanda annabi ɗora sahabbai a kai shine tafdilul ukhra ala duniya fifita lahira akan duniya wai kuna zaton sahabbai ba sa kasuwanci ne kuna zaton sahabbai ba sa kiwo ne kuna zaton ba sa noma ne kuna zaton ba sa yawo ne na neman abinci suna yi amma wannan duka suna amfani da shi ne wurin samun aljanna Allah akbar shi yasa zaka ga sahabi yayi alkhairi da dukiyar da inda zai gina gida sai ya gina gida dubu da dukiyar amma gida guda gare shi a duniya amma sai alkhairin da inda za a gina gida da alkhairi sai a gina gida dubu yanzu haka zaka ga larabawa balarabe zaka ga ya gina masallaci ɗari da markaza amma gidan shi ɗaya a duniya Allah mu kuma nan sai ka gina gida ɗari baka da masallaci guda balarabe yanzu yana kunci wata ranfa ya da miliyan guda ko sai ce kai bari in fitar miliyan 500 in yi sadaka sai ya aiko muku nijar kayan ya zuwa hannun kuma ya sun cinye wanda ya kamata su ba kuɗin in ya zuwa hannun sai su cinye su shi kuma daga can tunani ya yi miliyar guda gare shi ya za a yi shi kaɗai miliyar guda ga wani ya kwana bai ci ba ga wani yana fama da rayuwa bari ya raba miliyar guda biyu sai jika miliyan 500 sai ya aiko matalakawa saboda mi tarbiyya ce irin ta annabawa mm tafdilul ukhra ala dunya fifita lahira akan duniya kuma haka zaka ga duk sahabin da zai ma annabi tambaya sai kaga tambaya ne akan lahira akwai wanda ya zo ce ma manzo Allah ya rasulullah man najatu ya ma'aikin Allah me ya tsira mm akwai wanda kuma annabi ya ce da shi me kake so hidima ne yake ma manzon Allah dare da rana ya kama buta ya alwala ya kama asuwaki in ya sa kama takalmi ya sa in zai je masallaci yayi hidima yayi hidima yayi hidima annabi sai ya ce haka kai kokari me kake so mm
sai ce ya ma'aikin Allah za a ban dama in je in yi nazari yanzu kamar kai ne a ce shugaban kira shugaban kasa ya kira ka ya ce maka me kake so ha? yanzu kamar kai ne shugaban kasa ai ko sarkin garin ku ya kira ka ya ce maka me kake so ai ya maka niyan yi maka alheri ne ko to annabi sai ya ce mana sahabi me kake so kuma wallahi duk abin da ya ce na so annabi zai roƙa ma Allah kuma Allah zai bashi Allah duk abin da ya ce na so annabi zai roƙa mishi Allah kuma Allah zai bashi ya ce ya ma'aikin Allah za a ban dama in je in yi nazari ya ce ka je ka yi nazari ya zo ya yi tunani ya tuna mulki ya tuna dukiya ya tuna duniya ya tuna duk wani abin da za a ce daɗi ne a rayuwa a ƙarshe sai ya ce kai duk wani abin da zan samu iyakanta duniya ne kuma bala'i ne gobe kiyama hisabi ne don haka bari in je in ce ma manzon Allah ya roƙa mini Allah in kasance makwabcinsa a aljanna shine da yazo sai ya ce ma annabi as'aluka murafaqataka fil jannati kawai ina so a ce a aljannar firdausi ne makwabcin ka ne annabi sai ya ce fa a'inni ala nafsika bi kathrati sujud to kai ma ka je kai ta sujada ka je kai dai kar a ce maka aljanna ta mai rubo ce ka kwanta kai ta barci karuwa shago minki ki taka rawa ki juya aljanna ta mai rubo ce a aljanna ta masu aiki ce wallahi in kin taka rawa kin juya za ki shiga wuta ki bar rawa ki bar juyi ki zo ki rungumi addini ki aiki sai ki shiga aljanna aljanna ta masu aiki ce Allah ya ce tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun bai ce bima kuntum tarqusuna ba eh Allah ya samu gane mu'azu dan jabal ya ce wa manzon Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna duba sai ya ce ka gaya min aikin da zai sa ni aljanna aikin ba shi ke sawa aljanna ba amma sababi ne mana ka gaya min aikin da in na aikata zai kasance min sababin shiga aljanna shine ka bani labarin aikin da zai sa ni aljanna wa yuba'iduni kuma ya nisantar da ni anin nari daga wuta annabi sai ya ce mu'azu kayi tambaya mai girma Allah لقد سألت عن عظيم أي عن أمر عظيم أو عمل عظيم كاي تنبيه game da aiki mai girma sai ce amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi Allah amma wannan abu ne mai sauki akan wanda Allah ya sauwaka mishi shiga aljanna abu ne mai sauki idan Allah ya sauwaka dama ai shiga aljanna din daga da ni'imar Allah ne muke shi na daga cikin ni'imar Allah shine ya jatar da kai abin da yake so ya dakatar da kai akan aiki da alkitabu wa sunna ha to ka gani in yaso sai ka shiga aljanna in yaso sai ka shiga aljanna annabi sai ya ce ka yi tambaya mai girma amma mai sauƙi ne akan wanda Allah ya sauwaka shi kamar da Allah ke cewa fasalu yassiruhu bil yusra fasalu yassiruhu da sannu za mu sauwaka mishi al-yusra ainihin janna zuwa ga aljanna sai ce abu na farko ta abudullah ka bauta ma Allah la tushrik bihi shay'a kada ka hada shi da komai wannan shine abu na farko abu na farko ka bauta wa Allah kada ka hada shi da komai to wannan shine abu na farko da ya zama dole kowa ya sani kayin ya san wani abu in yana so ya shiga aljanna shine ya bauta ma Allah shi kadai ma'ana ya kadaita Allah cikin bauta kuma kada ya yi shirka ka bauta ma Allah shi kadai kuma kada ka yi shirka kadaita Allah cikin bauta shine abin da dan shi aka halicci dan adam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liwahiduni fil ibada kadaita Allah cikin bauta shi yasa aka aiko manzanni ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت abin da yasa aka halicce ka dan ka kadaita Allah ne abin da yasa aka turo manzanni dan a kadaita Allah cikin bauta ne kuma kadaita Allah cikin bauta ilimi ne idan baka koya ba ba yanda za a yi ka bauta ma Allah shi kadai duk wanda bai koyi tauhidi ba to akwai yiwuwar yana shirka akwai yiwuwar ma yana iya fadawa shirka saboda baka san tauhidi ba ya za a yi ka kadaita Allah da jahilci kitabun tauhid da kake gani na Abdulrahman yau da za ka kwantar da hankalinka a zo a karantar da kai kitabun tauhid gane ashe kai da mushriki ne na'am amma ka ce kai ahlus sunna ne ka daga wando ka bar gemu ana kana ta tarazi baka sani ba kai mushriki ne sai lokacin da ka zo ka karanci tauhidi za ka gane ashe kai kana kan kurakurai masu yawa shi yasa kaga annabi yayi shekara goma sha uku yana karanta da tauhidi kadai tauhidi ake karantarwa ya za a yi a ce mu muna so wata ma Allah shi kadai kuma ba ma karanta tauhidi bai yiwuwa kuma karatun tauhidin nan shine maganin dukkan wata fitina ita ce maganin dukkan wani rigima in kaga ana rigima ana shiga juna tauhidi ne ba a karanta ba amma idan ka karanta tauhidi to shi kenan komai zai zo da sauki kuma karatun tauhidin nan mutane ba sa son shi yanzu yau inda wata kissa za ka bada ko ni labari na ban dariya za ga mutane suna bibiya suna jin dadi Ana jin daɗi.
amma ka sanya littafin tauhidi nauyi gare shi akan jahilai nauyi gare shi mutane ba sa yada karatun tauhidi ai ba ba a yi ba ne ana yi kowane gari mafi yawancin masallaci ana sanya littafan tauhidi ana karantarwa amma in ka zo wurin sai ka tadda mutane kaɗan yanzu wurin da muke tafsiri a masallacinmu yana hada mutane kusan ɗari amma wurin da muke karantar da tauhidi mutane bakwai shida aka suke zuwa kuma tauhidin shine asali duk abin da za ka yi babu tauhidi to banza ne babu asas da haka dole ne mu zo mu san tauhidi in ya so mu bauta ma Allah ya za a yi ka bauta ma wanda baka san shi ba baka san haƙoƙinsa ba kuma irin yanayin da muke ciki a yanzu wallahi irin yanayin ne dan abdulwahab ya tsinci kansa a ciki Mm.
ya rubuta wannan littafi shirka yanzu ka duba ganin shirka ta cika duniya bauta wa malamai yi ma malamai sujada da kirkiro ƙarya a jinginta a ji- a- a danganta wa addini ka duba ga yadda bid'a suke da daraja yan bid'a ma wai dan bid'a sai buɗe baki ya yaƙi ahlus sunna saboda me saboda an bar karatun tauhidi bid'a ta yi yawa ta mamaye ko ina dole ne a irin wannan yanayi a tsaya karantar da mutane tauhidi kuma dole mutane su tsaya su koyi tauhidi domin gyaruwar komai yana cikin gyaruwar tauhidi idan ka zo gaban Allah da ibada babu tauhidi Allah ba zai karba ba idan ka zo da tauhidi ko za ko da za ka zo da sabo in dai babu shirka a ciki Allah zai yafe maka ya saka aljanna Allah ya samu gane ya ce ta'budullaha ka bauta wa Allah shi kadai la tushriku bihi shay'a kada kai shirka wannan abu na farko kenan abu na biyu wa tuqimus salata ka tsayar da sallah zaka ji ana iqamatu salat tsayar da sallah ba a cewa an tsayar da sallah dole sai an haɗa abubuwa kamar haka na farko sanin sallah abu na biyu yin sallan a cikin jama'a abu na uku yin sallah kuma a natsaye mafi yawanci musulmai suna sallah ne akan jahilci mafi yawanci duk mutumin da ya yi sallah akan jahilci to bai da sallah annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam na sha faɗi na ce sallan da kake yi shekara goma kana sallah ko sha biyar ko ashirin in dai ba koya maka aka yi ba in dai baka san abubuwan da ke cikin sallah na rukunai da sharuɗa da wajibai da sunnoni da kabli da ba'adi in baka san wanda ba na ce to ko ka bar yin sallah ne ko ka je ka koyi sallah idan ka ci gaba da yin sallah baka da sallah sai ka kai ka koya a zamanin annabi muhammadu wani ya zo ya yi sallah a gaban annabi wannan mutumin sallan nan da ya yi sallah ne da ya ga waɗanda suka ga annabi yana sallah suna yi sallar da ya yi wasu ne da annabi ya koya wa sallah ya ga suna yi shi ma sai ya zo ya ce ya yi amma shi ba a koya mishi ba ba a koya mishi ba gani ya yi wani yana yi shi ma ya yi kuma wannan da yana yake yi din annabi da kanshi ne ya koya mishi da ya zo ya yi sallar bina'an ala ya ga wani yana yi ya zo ya gaida manzon Allah annabi ya ce da shi ko ma ka yi sallah ba ka yi sallah ba bai yi sallan ba ne Yayi.
ha amma annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli baka ma yi sallah ba ya koma ya yi irin wannan da ya sani kuma ba yanda za a yi yayi wata sai wannan da ya sani ya dawo ya ya gaida manzo Allah ya ce koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba. ya je a na uku sai ce ya ma'aikin Allah wallahi ni ban iya wata sallah ba sai wannan da daga nayi koya mini Allahu akbar.
ka koya mini yadda ake annabi sai ya koya mishi ya ce in ka tashi yin sallah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza tsakaninka da allah salloli da kake an koya ma ko ba a koya maka in dai ba a koya maka to ba a sallan ba a koya maka ba ba a sallan ba a koya maka ba wai ba ma masallaci na gargajiya ko na bid'a hatta a cikin masallatan ahlus sunna da yawa suna sallah ba kai musu sallah ba tun daga kabbara za a gane mutum zero ne daga yadda ake daga hannu wurin kabbara daga wurin sahu za a gane mutum jahili ne game da sallah ruku'i sujada za ka gane ba akwai abu shi bane yake da haka dole ne akwai wa mutane sallah a aikace kuma akwai wa musu a ilmance ko da kana barci aka daddaba ka aka ce tashi ka tashi a ce maka sharuɗan sallah nawa ne ka ce guda tara ne irgo mana ka irgo rukunnan sallah nawa ne kace sha hudu ne girgo ka girgo wajiban sallah nawa ne takwas ne ka girgo sunnonin sallah nawa ne sha shida ne ka girgo miye kabli ka faɗi miye ba'di ka faɗi in mutum ya rage ya zai in yi ƙara ya zai ka faɗi to kai ne muqimus salati kai ne mai tsaye da sallah in ba haka bane wallahi wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasliya kawai kana sallah ne rishin koyon sallah ya sa kaga kowa yana sallah yadda ya ga dama za ka zo masallaci goma ka yi sallah limamin ma bai iya sallah ba limamin bai iya sallah wani limami daga ya zo sai kaki hotu sai ya tofa gaban shi kaki a gaban liman ko a hannun damarsa mutumin da bai san a ina ake tofa kaki ba shi ke ba ku sallah kuma in ya zo bai ce ku gyara sahu kuma karatunsa ba daidai ba fatiharsa ba daidai ba duk wanda bai iya fatiha ba kai sallah ba shi baka da sallah kuma sallar ba a yin ta daidai ba daga ya zo ya yi allahu akbar din nan kawai karatu ne zai fara kuma karatu in a bayyana ne za ka san eh ba karatun fatiha ba ne yake in a asirce ne kuma sallan yadda ka san ana ce musu in ba ku yi haka ba kashe ku za a yi ko ba haka ba ne akwai mutumin da raka'a goma zai yi cikin minti goma sha raka'a goma cikin minti goma sha raka'a fudu cikin minti biyar kawai Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin wani ma daga ya ce alhamdu sai ka ya ce dallin kawai sai ka ji an ce amin kuma an kulhu wallahi ya dauko sai ya dinga hade ayoyi in ya zo ruku'i Allahu akbar sami Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar haka za a yi sallar a kare dan Allah wannan sallah ne dan Allah limammai masu irin wannan sallar dan Allah sallah ne suke yi dan Allah bai ci amana a goma annabi ba shekara ashirin kana sallah irin wannan wallahi akwai wanda tsabar jahilci yana cikin sallah in an kira shi a waya yake dauka kai mu sallah muke ko baka gane yana sallah ba aka kira shi dauka na kai muna cikin sallah ne kuma ya ci gaba da sallah kuma limamin na sauraron sa ba zai gyara mishi wani ma ana cikin sallah ba wani zai hada kafa da shi ya janye yaron ya bi shi irin sabbin koyon fahimtar sunnan nan sabu sabu dan izala ka sa ku sabu ya bi shi ya bi shi ya kai shi katanga sai da aka yi ruku'i sai ya duka sai ya kai irin wannan iskancin namu na zamani ba zan kama da shi wannan masallaci ba ka shigo kuma ya ci gaba da sallah kuma sallah shi ta yi a wurin sa akwai wanda in ka zo kai kabbara ka ce Allahu Akbar sai ya juya ya ga waye wannan kafara da gangan samari suke zuwa suna taba shi a cikin masallaci saboda jahili ne wallahi akwai wanda yazo ya ce Allahu Akbar sai ya juya sai yaro ya mishi haka ya mishi ya ce mishi sai ya ce ma yaron dan uban kai zamu kare sallah to dan Allah irin wannan salolin da fakakannin wasu suka yi a kuma yanzu ma demil bentikan akwai inda ake irin wannan sallah masallatai da yawa da muke ci a gargajiya haka suke sallah haba limamin gargajiya ka ji tsoron Allah mana ka zama koyi sallah ka tsaya ka koyi sallah wannan ba sallah bane ake yi ba sallah bane ake yi Allah ya sa mu gane to annabi sai ya ce wa tuqimus salata ka tsaya ta sallah mutane da yawa wallahi suna sallah amma ba su da ilimin sallah ba su da ilimin sallah shi yasa kaga sallar ba ta sauya komai mutum yana sallah yana zina yana sallah yana hasada yana sallah yana gulma yana sallah yana keta yana sallah yana damfara yana sallah yana cin amana yana sallah yana ƙarya yana munafurci saboda sallar ba ta karɓu ba sallar ba ta sauya komai alƙawarin Allah ne idan aka yi sallah daidai to sai mutane sai al'umma ta gyaru al'umma za ta gyaru dole inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar aka ce ko da ne ya gagare ka ka kama mishi ka dinga zuwa da shi masallaci wallahi sai ya gyaru amma kana sallan zuciyarka tana ta ƙara baki me yasa saboda ba a yi sallar daidai ba a tsaya a yi sallah daidai bilal fa annabi ke ce mishi ya bilal arihna biha Mm.
ya bilal kai sallah dan mu huta ka hutar da mu da sallah Mm.
sai dina umar an soke shi da wuka yana can yana jiya amma yana cewa as-sala as-sala la habba bil islam liman taraka as-sala ku je ku yi sallah babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallah duk wani sako da ka gani na musulunci Allah ya turo mala'ika Jibril da ya zo da shi ba annabi wahayinsa amma sallah sai da annabi ya je fadar ubangiji aka ba shi ita saboda darajanta Mm.
kuma ita sallar ta fi kowace ibada daraja bayan kalmar shahada amma muna walakanta ta duk wanda kaga bai iya sallah ba yana walakanta sallah to yana iya yin komai Mm.
yana iya yin kisa yana iya zuwa wurin boka ya- kai surtu mata mafi yawancin mata ba sallah suke ba don gujin gaya muku. matarka in ka za ka wuni a gida da gani da take sallah za ka gane lalle akwai matsala akwai matsala shi yasa duk wani dan iskan boka in ya zo sai sun tafi can Yes, sir.
saboda ba sallan ake yi ba Mm.
ba sa sallah mafi yawanci mafi yawanci ma ba sa karatu a cikin sallah kai akwai matar da ba ta ma yin sallah kai kuma baka sani ba in ka tashi da safe ka tafi kasuwa ba ka dawowa gida sai karfe ɗaya na dare akwai wanda ya ce wallahi malam in ka ganni karfe sha ɗaya a gida to ban da lafiya ne Kau. Na dare.
na dare akwai wanda wallahi bai san mata shi ta iya alwala ko ba ta iya ba, bai sani ba bai san ta iya sallah ko bai san tana sallah ko ba ta yi ba kuma dole ne ka sani Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa shi yasa kan gidajen namu gaba ɗaya ya rikice duk wanda ka gani kuka yake da gidansa duk wanda ka shi da mace ba ta sallah ya za a yi ka gidajen zama da ita babu ƙur'ani a gidanka babu hadisi a gidanka babu sira a gidanka sai bokaye sai su musu breka sai su ado kwanja sai su alinu sai arewa tsarkifo sai izdar so sai ru'ina sai gidan da masi duk gidajen mu sun cika da aljannu wallahi sun cika da aljannu gidajen mu kuma babu gidan kowa ba na ware kowa illa kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya shirye su suka gane in ba ka da ma arewa a gidanka akwai gidan makwabcinka ya'yanka suna bibiyar duk abin da ake gudanarwa a ciki kuma duk matsalar sallah ne inda za mu tsaya mu gyara sallolinmu waɗannan abubuwa duka son su zai fita a ranmu Mm.
amma yau an waye gari ƴaƴanmu saboda rashin kula da sallah da matanmu ba wanda suke son illa fasikai illa fasikai fasikai sun cika mana gidaje Allah ka samu gane Allah ka samu dawo mu kula da sallah in aka tsayar da sallah albarka da yawa ke saukowa duk abin da Allah zai zano a cikin abubuwa masu kawo albarka Allah sai ya sa sallah a ciki Allah. Akbar.
ka koma qur'ani ka gani alladina in makkannahum fil ardi Allah sai ya ce aqamus salata Mm.
shugabanni na kirki su ne wanda in an ba su shugabanci to abu na farko shine za su kula da sallah shugabanni ma akwai wanda ba sa sallah ba sa sallah don kajin gaba ba ruwansu da sallah suna nan a biro suna juye in lokacin sallah yayi in sun ga idon wani ne a tashi a cikin biro a yi sallah wani in yi sallar ka gani Allah wallahi sai ka ce ma wannan wajen Allah yana ina ne yana ina yayi shekara 60 a duniya a ina ya rayu ne kawai sallah ce malam wani masalla bai rike hada a cikin bironsa abubuwa da yawa yana faruwa na wasa da sallah wanda ya kamata mu maido hankalinmu mu kula da sallah abu na biyu daga cikin abin da zai kai mu zuwa ga aljanna shine iqamatu sala annabi sai ya ce wa wa ita'uz zaka Mm.
da bayar da zakka ita zakka da kuke gani haƙƙarka ne akan mawadata idan aka fidda ta daidai aka bada ta daidai to sai a zauna lahiya Mm.
in ana bada zakka daidai sai kaga babu rigima tsakanin mawadata da talakawa kuma sai kaga barayi ma sun rage cikin al'umma in dai ana bada zakka daidai zakka kuma haƙƙi ne na talakawa da za a karɓo daga mawadata a baiwa talakawa duk shekara duk shekara kowane talaka a bashi zakka wanda akalla zai sai abincin wata shida wannan kamar an rage ne, in son samu ne a baka zakkan da zaka sai abincin shekara in aka maka haka duk mutumin da ya sai abincin shekara ya aje a gidansa kaga zai warya ne ko Mm.
akwai wanda sai ya fita zai samo kilo guda na shinkafa ya aika gida wani ma babu kudin miya wani ma in ya fita haka zai ta gida bai da kudala sai dai matan su yi dabara amma wannan idan ka bashi jika ɗari biyu ya sai buhun shinkafa goma ya aje daman buhu guda a gidansa sai ɗaya wata biyu to kaga za a yi shekara bai da matsalar shinkafa duk wanda ka ɗauke mai nauyin shinkafa a zamanin nan ai ya ware ya huta to wannan ita ce zakka kuma zakka da kake gani talaka suna shan wahala cikin gari ba a fidda zakka daidai ne in kuma an fidda daidai to ba a ba wanda ya cancanta a ba kaga da magaran garin da magarin da kewaye inda masu kudin da magaran za su fita zakka daidai su raba wa talaka daidai da babu talaka cikin da magaran gaskiya ne wallahi amma in sun wani bai hudda daidai wani bai ma huddawa asilan ba dai ma wani ya hudda abokan shi ke ba masanya ake wani sai ya hudda mai aika wani gari kai wani ma in ya hudda sai ya ba karuwai da yan kwaya da yan balo da mawaka ita kuma zakka ba a ce mata zakka sai ta cika sharɗi guda biyar abu na farko ruwa mai zafi zafi wannan ya kasance dukiyar zakkan taka ce halaliyar ka ce ina ba ta kun gane dukiyar haram ba a fita mata zakka ko an huda ba Allah bai karba shi yasa in ka tashi neman kuɗi ka nemi halal abu na biyu idan ka zo hudda zakka ka hudda daidai kada ka kai yawan abin da ka hudda a ka tuna tsarkin zuciya da dukiya da za ka samu cikin fidda zakka daidai akwai mutumin da aka mishi wa'azi baya hudda zakka aka mishi wa'azi aka mai wa'azi aka mai wa'azi ya ce zai hudda da ya zo hudda zakka aka ware dukiya ya ce wannan ba aka ke zakka ne ce kai hukumai da waɗanci ya ce hukumai da waɗanci na fasa
ta yawa wallahi akwai masu kuɗi da yawa suna nan sun tara dukiya ba sa fita haƙƙin Allah ce akwai wanda kuma ba sa fita daidai akwai wanda in sun fita ba sa ba wanda Allah ya ce a ba akwai wanda in sun baka kuma sai su maida ka bawa kawai don ka ban zakka shi garin zama bawan ka garin ka cutar da ni a'a dole ya kasance ka ba da dan Allah babu cutarwa babu gori babu cutarwa babu gori ina fatan kun gane shi yasa mawadata ku ji tsoron Allah ku sanya ma zuciyarku tausayi da imani ku sanya ma zuciyarku sanyi ku dinga fidda zakka cikin dukiyarku ku ba talakawa mutum ko da zagin ka yake in ka fidda zakka in dai talaka ne ka bashi ba mamaki saboda baka bashi ne yake zagin nan yana jin haushin ka wallahi akwai wanda in ya tsaya ke mutane daɗi suke shi akwai wanda ko barawa aka ce ya fada gidanka zai dinga jin daɗi saboda baka badawa shi kuma badawa da kake gani wannan yana sa yana gyara abu da yawa wato kyauta yana bautar da mazaje wa qala masta'badal ihsanu insana sau da dama kyauta tana rage aibi zakka yana rage aibi idan aibinka yayi yawa cikin jama'a ka dinga musu alheri amma kin kin kin kin ka rike dukiya kai baka ci ba kai baka bada ba kana ta shan wahala kana ta ƙonuwa a ƙarshe kuma ka mutu ya zama maka azaba gobe kiyama da haka mu ji tsoron Allah mu sanya mu zuciya mu imani mu taimakawa talakawa mu ba su zakka ko da ba ma musu wata hanya zakkan nan mu ba su akwai wanda wallahi yau ka bashi zakka ya ware shi ma sai ya je kado ya siyo kaya ya bude shago nan da shekara uku sai kaga shi ma yana baiwa wasu ha akwai wanda kuma in tashi baka zakkan sai ya baka jika biyar ko jika biyu wani yace shi kuma kuɗi ne da kwarjini in an baka da wuya ka ce baka su da wuya a mai kama kuma ka ce ba gashi ba abin da jika biyar za ta maka amma an mai kama gashi nan dai ba sai ka karba kuma to Allah ya sa mutane su gane damu wa tuti zakata wa tasuma ramadan kuma kai azumin watan ramadan azumi da kuke gani annabi ce da yawa mutane suna wuni da azumi wasu da azumi azumi karatu ne mai zaman kanshi wallahi duk wanda yayi asaran azumi yayi asara babba da yawa matasan mu suna asaran azumin su mutum ya kwa- ya wuni yana barci ya kwana yana shan shisha yana birot wai shi ya fahimci watan ramadana ka wuni kana barci ka kwana kana shagali wani ma ana azumin yana shan giya kai wani ma a cikin azumin zai raba ya yi zina kuma abin da ake so wai so ake a cikin wannan watan ka nisanci sabo a ce in watan nan ya kare mai shan taba ya bari mazinaci ya bari makaryaci ya bari mai yi da mutane ya bari akwai wanda a cikin azumi in bai gulma ba hankalinsa tashi yake sai ya zo ya samu wani ya mishi gulma ya zagi wani to kwanan zai je ya kwanta to kaga ai azumi bai yi amfani ba gare ka tunda so ake ka sauya al-imsaku anil akli wash-shurbi wa jami'il muftarati min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shams bi niyyati al-ibada ka kame daga ci da sha da ƙarya da kallon fina-finai da kallon waƙoƙi da kallon dukkan abin da zai rage ma lada ko ya sa ka wani azumi ba da azumi ba ka da lada duk ka kame har sai rana ta fada kai kusan awa sha biyu baka gulma baka shan taba baka ƙarya kana karatun qur'ani kana zikiri gobe haka jibi haka daga an yi kwana goma sai ka ji zuciyarka tana samun nutsuwa sai kaga zuciya ta ɗauki haske wallahi daga azumi ya wuce kawai sai kaji ka samu imani wanda zai raka ka har zuwa baɗi amma kuma wani ya khuruju min ramadana kama dakhala fiha yanda ya shigo haka zai fita haka kaga mutum yadda ya shigo cikin ramadana wallahi haka zai da babu wani sauyi Allah ya samu gane to shine annabi da ya bashi amsa kan wannan sai ya ce ala adulluka ala abwabil khairi shin bazan nuna maka kofofin alkhairi ba abwabil khairi annabi sai ya ce as-sawmu junna azumi garkuwa ne kalma ta aljunnatu tana nufin alwiqaya kun san akwai aljinnatu akwai aljunnatu akwai aljannatu shi yasa me wannan ishiriniya ya kasu duka yi yace jaza'u muti'ihi harirun wa jannatu yace fada'a qawla kuffarin asabatuhu jinnatu wama huwa illa min jahannama junnatu kaga sai ka hudu duka yace jaza'u muti'ihi sakamakon wanda ya ma annabi biyayya harirun za a bashi hariri a aljanna wa jannatu da kuma aljanna kaga sai zo da fataha aljannatu aljanna kenan yace fata qaula kuffari karabu da maganar kafirai da suke cewa asabatu jinnatu wai annabi aljannu sun shafe shi aljinnatu da kisra aljannu kenan min aljinnati wan nas ya ce wa ma huwa illa min jahannama junnatu annabi bai kasance ba face garkuwa daga jahannama shi yasa yake as-sawmu junna azumi garkuwa ne garkuwa ne daga fadawa sha'awa a duniya kuma garkuwa ne daga fadawa wutar jahannama a lahira azumi garkuwa ne daga fadawa sabon Allah a duniya kuma garkuwa ne daga fadawa azaban Allah a lahira shine as-sawmu junna azumi garkuwa ne yace was-sadaqatu tutfi'ul khati'a sadaka tana kashe laifi tana kashe zunubi kama kama yutfi'un na ma'un nara kama yanda ruwa ke kashe wuta sadaka tana kashe zunubai da kurakurai kamar yanda kama yutfi'ul ma'un nara kama yanda ruwa ke kashe wuta wannan hadisin kana so ka gane fasarar shi ka ɗauko ruwa cikin garwa sai ka zuba cikin furno ka ɗauko ruwa garwa guda sai ka zuba ya cikin furno ka ga yadda ke kashe wannan wuta to wallahi haka sadaka ke kashe zunubi musamman sadakan boye annabi ce sadakatu sirri sadakan boye yana kashe fushin ubangiji ba mamaki Allah ya maka fashi saboda yawan sako da kake yi baka san yadda za ka yi baka samu yardan Allah a irin wannan yanayi da muke ciki misali ka sai buhun shinkafa ɗari sai ka dinga bi gida-gida ka yi sallama in mai gidan ya wato sai ka ajiye mai buhu guda sai ka mara mai duka hamsu ka kewaye ka gani wallahi tallahi kagin su karbi wannan sadakan Allah zai karba da hannunsa kuma Allah na karba zai ce duk zunubin ka na yafe ma kuma na yarda da kai sadakan boye haka ake yi sadakan boye da haka mu gwada mu gani kuma babu abin da ke sa dukiya ya bunƙasa kamar sadaka babu abin da ke sa dukiyarka ta bunƙasa kamar sadakan ɓoye sadaka ce kai dan Allah kuma gobe kiyama in aka tashi daga cikin mutanen da ake sawa inuwan ubangiji kana daga cikin su shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin yace sadaqatin yazo da nakira ai bi sadaqatin azimatin mutumin da yayi wata sadaka ta musamman fa akhfaha sai ya boye sadakan dan Allah malam wanda zai zo ya mika ma buhun shinkawa da cika 50 babu wanda ya sani ba sadakan boye ba bai boye ta ba kuma irin wannan sadaka in zaka yi karka ba abokanka shawara karka ba matarka shawara kawai kai niyya kawai kai kada ka faɗi kai kawai daga ka tuna kai kuma karka ba shaidan dama ya canza maka nazari da tunani to idan kai haka to Allah zai yafe maka zunubanka kuma idan Allah ya fi ma zunubai to kaga abu da yawa zai maka a rayuwa idza niltu minka alwudd fal malu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turab turab yace falaitaka tahlu wal hayatu mariratun falaitaka tarda wal anamu ghidahu فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب يجي إذن الله يددكي to komi mai sauƙi ne a wurinsa duk abin da ke doron ƙasa ƙasa ne ya ce kai idan har abin da ke tsakaninka da Allah lafiya launi to duk wata katanga da ke tsakaninka da mutane ta ma rushe mana kai da kake shiri da Allah to in ana samun shiri da Allah ba a samun wannan kuma sai an bi hanyar Allah sai an yi sadaka jama'a mu yawaita yin sadaka kuma yanzu ka zo kana maganar sadaka mutane su dinga ganin to waye mai dan mai ko mai ko cikin jama'a a'a yanda kake so ka shiga aljanna shi ma kake so shiga aljanna ko ba haka bane duk ɗaya ne da mai shiga biyar da mai shiga goma da mai shiga ɗaya da miliyan ɗari kowanne yana so shiga aljanna sai mai shiga biyar ya shiga aljanna miliyan ɗari mai shiga aljanna da jikanka biyar kaga wanda yake da jika biyar jika ɗaya a wurinsa tana da kima kimarsa ta fi jika ɗari na miliyan ɗari a wurinsa to kaga jika ɗaya da zai bada sadaka to abin da zai samu wurin Allah ba kaɗan bane sai ya ce wa salatun rajuli fi jawfin laili ai wa salatun rajuli fi jawfin laili tutfi ul khati'ata kama yutfi ul ma'un na sallan dare da mutum zai tashi yi daddare ita ma tana kashe zunubai kamar da ruwa ke kashe wuta sallan dare ta tajafa junubuhum anil madaji mutanen kirki su ne waɗanda jikunansu suna nisantar shimfirdunsu da niyyar ya da'una rabbahu khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu suna tsoron azaba suna kuɗin rahama Allah sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun doriya akan haka daga cikin abin da muka azurta su suna cewa duba nan Allah sai nuna maka in ya baka ko kaɗan ne ko da yawa ne ka bada kuma sai ya faɗi yadda za ka bada domin idan ka tashi yin sadaka a cikin abin da kake da ne za ka tsakuro wani bangare ka bada ko Allah sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai da ta san abin da aka koye mata na jin daɗin ganin ido jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne akan aikin da suke aikatawa a duniya qiyamul layl mafi yawanci ba ma qiyamul layl ni dai ba na yi a cikin azumi ma da kyar nake yi sai in yi wata uku ina barci kuma ina so in yi fa kuma ina nadama in ban yi ba kuma na san amfanin da ke ciki amma sai in kasa yi wani bi zan tashi da dare ba na jin barci ba na jin komai amma sai in ɗauki salula in shiga tiktok in kalli mata in kalli mata in na gaji in shiga youtube haka ne kuma ina so in yi kiyam da na san fadalan shi amma sai in kasa yi
Aje gaba. Allahu akbar.
saboda Allah Muje gaba.
shi kuma kiyam ne da kike gani wala duk abin da ya gagare ka ka gama shi da dare Allahu ka akbar.
gama shi da dare kawai Mm.
wani bawan Allah ya ce mini malam na kare karatu yayana babban ma'aikaci ne ya ki ɗauka na aiki ya baya ba ni kuɗi na ce mishi yayanka wa ya bashi ya ce Allah na ce to ka zo ka nema a wurin Allah ya ce da kaga yanzu mutane kowa a rikice a firgice wallahi rishin alaka ne da Allah na ce mishi wallahi ka tashi kai kiyamun laili na ce kai istighfari na ce billahi lazi kayan kwana arba'in sai ka samu aikin da yayin naka sai ka dinga bashi shawara kuma haka aka yace malam ni na san Allah ya gama ni da kai ne saboda ka bani guzuri Allah akbar na ce ka fita kowa a ranka na ce ba wanda ya sai maka abin da Allah bai maka ba mutum duk kuɗinsa abu guda ne zai ma kawai ya ma kyautan jika biyar ko jika goma ba abin da za ta maka amma ba wanda ya sai baka arziki sai Allah na ce ka tashi na ce daddare ƙafafuwanka su gaji ka gaya ma Allah ka yi sujada ka yi kuka ka yi kuka cikin sujada har barci ya ɗauke ka na ce mishi Mm.
kuma haka aka yi wallahi sai gashi ya ce malam na samu nutsuwa kuma na samu aiki Allah akbar ka zo kana jin haushin mutane ka ajiye dose wuri kaza ba a kira ka ba doki kuma kana barci kana barci da waya a hannu kullum kamar shedani ba ka kallon komai sai waka ba ka kallon komai sai fina-finai kuma kana son arziki kana son ɗaukaka ha? kana son ɗaukaka kana barci kana son ɗaukaka kana shekaranka talatin ashirin da biyar da ƙarfi a jikinka kana iya awa takwas a tsaye amma ka yi shekara biyu kana barci Bismillah.
haba akwai asara mana ka shirya ma rayuwarka kuma ana shirya ne da ibada Da- wanda yake kiyamne da fuskar sama da banki da sauran mutane wallahi daban take amma yanzu kana gani abubuwa sai ƙara lalacewa suke alaka da Allah tana nisa Allah ka ba mu ikon kiyamun laili Amin.
wani malami ke cewa kiyamun laili wani raƙumi ne da zai kai ka zuwa ga bukatar ka koda baka tashi daga inda kake ba Allah.
wallahi abin da kake nema zai neme ka ka gaya ma Allah mu tashi mu yi kiyamun dalil jama'a mu tashi mu roƙi Allah mu tsaya da kanmu mu roƙi Allah mu kama jiki ba surtu lokacin nan da muke ciki yanzu akwai barazana da yawa a gabanmu akwai abubuwa da dama a gabanmu dole mu tashi mu gyara alaƙar mu da Allah mu samu yaƙini mu samu tabbaci mu yi haƙuri insha Allah za mu ci nasara Insha Allah.
shi ne sai annabi ya ce da shi ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa diratu sanamihi shin bana baka labarin ra'sul amri kan al'amari da kuma gimshikin sa da tozon sa mu'azu ya ce bala ya rasulullah eh ka ga abin yake ra'sul amri islam kan al'amari shine musulunci Mm.
gimshikin sa shine sallah tozon ta shine jihadi shi ne sai manzo Allah ya ce da shi ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi wannan hadisin gaskiyar magana wallahi ba karatu awa guda bane Mm.
wannan hadisi in muka ce za mu buɗa shi sai mu yi sati muna darasi a kai kwarai da gaske Mm.
amma ka rike hadisin ka je ka ƙara nazari a kansa ka gani Insha Allah.
annabi ce in baka labarin bi malaki zalika kullihi abin da yake mallake da duk abin da na zana maka a baya abin da ke mallake da sallah azumi zakka hajji abin da ke mallake da sadaka abin da ke mallake da duk abin da muka zano a baya in gaya maka sai ya ce eh ya ma'aikin Allah fa akhadha bi lisanihi annabi sai ya kama halakinsa shi a manzo Allah sai ya ce ma mu'azu kuffa alayka hada Mm.
ya ce ka kiyaye wannan a kanka ka kiyaye wannan bai ce ba kuffa laka haza ba Mm.
sai ce kuffa alaika domin allisanu imma an yakuna alaika wa imma an yakuna laka Mm.
halce da kake gani imma ya kasance azaba a kanka ko ya kasance lada a gare ka amma annabi sai ya ce kuffa alaika haza Mm.
ka kiyaye wannan halcin sai mu'azu ya ce ya nabi Allah ya ma'aikin Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu mu ana kama mu da abin da muke magana da shi magana magana kullum magana muna ta maganganu ana kama mu kan wannan maganganu annabi sai yake sakilat ka ummuka da ma mai da ka tayi baringa Allah akbar.
yace wa hal yakubbu an-nasa bin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim yace ai babu abin da ke kifar da mutane a cikin wuta akan goshinansu ko akan hancinsu face abin da hancinsu ke girba Mm.
in kaga mutum a wuta bakin shi ya kai shi shi sa wani ke cewa ya kai dan adam ka kiyaye hancin amsik lisanaka ayyuhal insanu la yalda la yaldagannaka innahu tuban Mm.
yace ya kai dan adam ka kiyaye hancin ka kada ya sare ka domin hancin ka maciji ne a ƙarshe na ga kamar lokaci ya ko ni hadisi Minti biyar.
da nake so in dora akan wannan hadisi Kana da minti biyar.
jama'a mu kiyaye halcenmu halce da kake gani yana da haɗari sosai halcenka idan bai jawo maka alkhairi ba ko lada to bai kamata ka yi aikin da zai jawo maka zunubi ba shi yasa ake so mutum ya yi shiru in dai ba alheri zai faɗi ba wata rana uku ban dan amin ya zo ce ma manzon Allah man najatu ya ma'aikin Allah mene ne tsira annabi sai yace tsira yana cikin abubuwa guda uku yace tsira yana cikin abubuwa guda uku abu na farko sai yace amsi alaika lisanaka yace ka tsare halcinka ka kame halcinka a kanka duk abin da in ka faɗi akwai matsala ka saba shi yanzu ka duba ka ga matasa hatta za ka ga matashi wai wasa ne yake da ɗan wansa matashi amma zagin sa ne sai ga mutum wai abokinsa ne ya dura mai ashirin wai abota ne wai kuna zagin juna kuna zagin iyayen juna amma ba ku ɗauki wannan komai ba abu na biyu ya ce wabaki ala khati'atika kai kuka akan kurakuranka da laifinka babbar matsala da muke fama da ita yanzu shine mutum sai ya manta da laifin sai na kallon na wasu ina ruwanka da mutane kana zaune a rumfanka a fadarka amma kana da labarin kowa komai kana da labarin shi wani har kuɗi ke aikawa wata jiha abinci ko mishi rayuwar wasu ni ya sa ka duk wanda kaga ya sa kanshi binciken rayuwar wasu to ya bude ma kanshi kofar ƙona zuciyarsa har abada gaskiya ne
ka tsaya kai kuka da zunubinka zunubin wani baya shafan ka abu guda ne in kaga mutum yana ba daidai ba ka mishi nasiha shine wabaki ala khati'atika kai kuka akan kurakuranka babu wanda baya kuskure babu wanda baya laifi ka za ka gyara naka laifi amma kai baka gyara laifin ka ba kuma kana kallon laifin mutane wannan babban kuskure ne abu na uku wal yasa ka baituka gidanka ya ishe ka ka zauna a gidanka kada ka fita a gidanka sai in ka kama wannan hadisi in muka ɗauko fassarar shi to mutane da yawa za su shiga ciki ka zauna a gidanka rishin zama a gidajenmu ya sa abubuwa da yawa suka ɓaci a cikin gidaje ba ce karka fita ba ba ce karka zo fada ba amma ita fada ka ba ta lokaci a ce ka bai wa fada awa uku a sati ya isa an kauto da kasuwa ka yi sallar isha ka gudu ka shiga cikin gidanka kuma ka yi ƙoƙari ka ware ko da yini ɗaya ne a sati da za ka zauna ka wuni a gidanka ina fata kun gane ka zauna ka tattauna da 'ya'yanka ka tattauna da iyalanka ka zauna da iyalanka ku yi karatu ku tattauna ku yi abubuwa na shakuwa da juna in ba haka ba babu wanda ya isa ya gyara maka gida in ba kai ba to kai ɗin baka zauna ba wa zai gyara maka gidan kai din baka zauna ba ya za ka sai da yayanka suke ha gidanka ishe ka kuma an ka zo gidan ba wai ba tele za ka sa gaba ba akwai wanda ran samdidi mashi in ya shigo gidansa zai sa tele gaba sai yi awa takwas yana kallon tele me amfani shi ka zauna da yayanka ka koya musu ibada ka koya musu mu'amala ka koya musu ladubba ka koya musu aƙida ka ba su tarihi mai kyau wannan kai ne za ka yi wannan ‘ya'yanka su shaku da kai ta hanyar suna jin abubuwa masu kyau a bakinka ka abokance su amma wani sai shekara bai gaɗan shi ba matarka ka zauna da ita ku yi hira ku dafa abinci tare ku ci abinci tare ku yi wanka tare ku kalli tele tare ku yi karatu tare ko ta ku yawo tare gidanka ishe ka amma wani rabon shi da ya zauna da matar shi tun tana amarya akwai matsala wallahi shi sa matan mu daban yayin mu daban mu ma daban saboda mu yaran mu su shafu da mu ba ba mu zauna cikin gidaje balle mu shafu da yayan balle mu gyara abubuwa da yawa na kurakure da muke yi Allah ya sa mu gyara bare kamata in dakata abin da ba da dai Allah ya ba mu iko da shi kuskure Allah ya gafarta mana